alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa bar assalamu alaikum wa rahmatullah a ci gaba da karatun mu littafi na sharh sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah muna karatu a matsatar 152 a inda malin yake ya kawo mana cewa idan ka ji mutum yana ambatar waɗansu manya-manyan shehunai na bid'a ko ya ambaci sunan waɗansu shehunai na zamaninsa da suke raye a lokacin yau sama da shekara dubu ɗaya ko ya ce don kari mutum yana ambatar irin waɗannan mutanen wanda su ba ahalis sunna ba ne malaman bidi'a ne shugabanni ne a bidi'a kuma yake yabansu yake faɗan kyawawan halayensu yake faɗan labarunsu ko ya gyaggyara ma ce karamominsu wani lokaci ko haka suke faɗa idan ka tabbata irin wannan abin ya ta shi wannan ɗin da yake ba da labarinsu karka yadda ka yi alaƙa da shi domin shi ma alama ta ɗan bidi'a idan ba ɗan bidi'a ba ne kai don me za ka na ba da labaran manyan malamai da suke ɗan bidi'a ne haka kenan ɗayan biyu ko kana ƙaunarsu a zuciyarka ko kuma kana ganin cewa suna da ƙima da daraja wanda kuma a sunna ta manzan alaihi salama duk wanda baya kan aƙida ta sunna to a gurin ka kai wajibi ne ka masa bara'a musamman idan har ka an karantar da shi ya fahimci cewa abu kaza ba daidai bane saba manzon Allah ne aqida ce mummuna ta tatsine yake yi kala katu ko wanda yake cewa yan qur'aniyun ko ta yana yin aqida irin ta yan faira ko yan waye ga sunan da iri daban-daban daban to in ka san mutum yana irin wannan abun a kaidar sunna shine sai amar bayani ya fahimci abin da take kuskure idan ya fahimta mata shi yana kan nashi ba zai bi nakun ba da kuke kai na cewa a zo abu ƙur'ani da hadisin to daga nan sai amar bara'a bara'a shi suka yi ba kai ba shi ba shi ba ko da ɗan uwanka ne ko da kuma jininka ne misali a ce ɗanka da ka haifa Allah kiyaye ya fahimta ƙida saɓanin wacce manzon Allah ya karantar to abin da yake wajibi shine sai ka ƙi shi domin alwala wal bara'u a musulunci ana yin su ne a gwargwadon bin alkitabu was sunna duk mutumin da yake bin qur'ani da hadisi to zaka masa wila'a shine zaka kaunace shi zaka ji kana san shi zaka taimake shi zaka yi alaka da shi mutumin da baya bin qur'ani da hadisi har ma ko yana fada da su ko yana karyata su a kaida shine to bayan an fahimci duk kowa ya fahimci cewa yana kan abin da yake kai bisa ilimi ba bisa jahilci ba to sai a masa bara'a shine ba shi ba kai ba kai ba shi kuma a nuna masa kan zahiri ko da jininka ne sai a yi barambar da haka ne ma Allah ya kawo bayanai da yawa game da wannan ko haga cin ƙarfi wata tura Allah ke cewa ba za ka taɓa samun mutanen da imani ya shiga zuciyarsu ba kuma suna ƙaunar sun yi imani da Allah da ran tashin kiyama kuma su fara ƙaunar mu da yake gaba da Allah da manzansa baya mun tsarin Qur'ani da hadisi wannan shine siffa ta mai imani da daga cikin siffar takar imani na mutum da Allah ya kawo a hadisai masu inganci cewa duk wanda ya samu irin waɗannan siffa to imaninsa ya cika ya tambatsa daga cikin abin da ya ambata guda hudu sai ke cewa yanzu yana ƙaunar wani ba don komai ba don shi wannan wani yana ƙaunar Allah da manzansa ƙaunar Allah da manzo kuma ba faɗa ba ne a baki ba rayawa ba ne a baki ko shelanta wa duniya cewa mu ne ahbabu rasulullah mu ne masoya manzan Allah ba shi bane san manzan Allah abinda ilimi ya tabbatar da shi shine alamun san manzon Allah shine kaga kana bawa sunnarsa kariya kuma kana aiki da sunnarsa ko alqali iya da zafin ashfa Allah masa rahama yake cewa wa alamati muhabbatihi ittiba'i sunnati alamar kana san manzon Allah to a samu cewa kana bin sunnar manzon Allah cikin komai duk abin da tinkaro ka aga cewa kai kowa ya gano kowa ya sani cewa wani mai bin aƙidar sunna a koman sai na kwatanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin da ya fi karfin ka ko kuma abin da babu dama ba balabu da su ya faru amma duk mutumin da ya bayyana kalala yana aqida musamman aqida aka sunta Allah da manzo da ya karantar da mu to wannan wajibi ne a masa albara shine alwala'u wal bara Allah ka tsare imanin to sai malaka cewa idan kaga qauluhu wa idza ra'ata ar-rajula yadhkuru ibnu abi daud وبشر المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو حشام القربي إذا رجلك يثنى على هذا على على أهل الشر وعلماء الضلال mislu haula'i yace in kaga wani mutum yana yabo yana ambatar manya-manyan jigo na bid'a ko wanda ko a ina ko ina kake a rayuwa ka san akwai malaman bid'a ko ba haka bane kuma kowa ya san su ko karatu suke yi bid'a ce yanzu wanda aka tana sa ta zuwa sa ta maganganu na wanda kafirci ne ma da sunan musulunci har wannan ayyab ba daidai bane a ga mutum musulmi da yadda da Allah kuma yana ma kallon abin da suke faɗa din ma bare ma har yana shayarin ko yayin lakin ko kuma ana hiri zo ba da labari duk wannan ba daidai bane ba daidai bane alamu ne cewa kana kaunar kai ma bid'a da suke kai kenan Allah ka tsare imanin yace in kaji mutum yana ambatar irin waɗannan malamai na na bata kwatan kwatan wanda ya ambata yace alladina hum afraqul jahmiya wanda su wannan da malam ya ambace su anan sunayen su yace su waɗansu sashe ne waɗansu jigo ne daga cikin mabiya jahmiya aqidar jahmiyanci masu tafiya akan cewa siffofin Allah Allah ba shi da siffa ba shi da guri ba shi da makani ba a ce Allah yana ji ba za ta yana gani ba ba za ta yana sama ba ba za ta yana ƙasa ba ire-iren waɗannan aqidar ina fata an gane wanda irin wannan ita ta kuma aqidar yan faira har gobe har jibi kuma duk wanda ya nisa ma da ta tafa kan cewa ba ma maganar ba baya ko ina ba kawai shi kansa da yake muku magana ma shi ma Allah dama shi ne ƙarshen ɓata haka suke faɗa kuma littafi ne da su a rubuta ba wai da suke yi ba duk wanda ka ja faɗa abin kawai ya karanto a wani littafin su ne littattafai ne masu tarin yawa masu nuna wani aƙidar kuma suna nuna mabiyansu idan kai nisa a cikin tafiyarsu za ka duk irin waɗannan malaman da ba na sunna ba duk malamin da ba littafi zai bude na hadisin manzon Allah karantar da ku ba ba Qur'ani zai fassara shi a tsarin Annabi da sahabbansa ba ba littafin fiqh bane da aka sani sananne duniya ta san da shi to ai ba malami bane ai da me yake koya muku kenan tatsuniya da hira kenan ai ya ba ku labarin waɗansu shehunai waɗansu waliyai waɗansu kaza din to na haka ka tsaronka da su baka da alaka da su ai kai manzon Allah ka turo ma ka koyi addinin sa Allah samu dace don ka jira ambatar ka ce fa'alam annahu fasiqun me kiran me ambatar irin waɗannan malaman na wancan lokacin ko kuma a yanzu haka ma irin waɗannan malaman na bid'a da sun shahara kowa san su ɗan bid'a ne don ka ji wani yana yaban su yana faɗin su cika ai akwai su jawabi ai shakul bayan ken dalla dalla wa haka dai haka kowa yana kamban abin da yake so to ka sani cewa shi din fasiki ne wa annahu dalun atacce ne li'annahu lam yamdahum illa annahu yuhibbuhu wa yasubu tariqatuhum domin abin da sa yake ambatar su yake yabin su to yana yi ne saboda yana kaunar su yana san su kuma yana kokarin bin irin aqidar su da kuma hanyar su na fata an gane malami ba tsoron Allah ya fito cikin duniya yana gaya mutane cewa wai mutum zai kai wani makami a irin tariqar su to zai kwana 40 ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba kuma ko ba za a ce sai yayi ba shi ba shi a lokacin an dauke masa shari'a to in ya mutu a lokacin to amma a kidin su akwai wannan abu ko su zo su ake cewa al-abdal a cikin tafiyar su kwanci da dariƙanci in ka ji an cewa ne aka matsayin al-abdal cikin al-abdal waɗansu mutane ne suke samun wani wai matsa wani wani wata halara mutum ya shiga zai kwana arba'in ba zai ibada ba akwai al-autadu turakun duniya ne su aƙi da su wasu suka kare duniya daga shiga cikin matsaloli to kuma ka ta cikin matsalar to suna ina to wa ya sani ni da ba ɗan abin ba a kawai da karanta wani ai wasu ne al'abin na al'autadu turaku akwai annuzaba wani su kuma su arba'in ne dole a duniya in wani ya mutu a cikinsu to za a samu ne a naɗa shi a matsayinsu dole su su su arba'in ne haka suke ba kansu makamai makamai har aka kai kololuwa shine gausi in suka ce gausi to kamar ka ce Allah kawai shi ke ko wanda yake faɗa ma bai ce haka ba ƙarya yake a fassara gausi da larabci me ya gausi din amma sai rena maka hankali ya ce ai ba Allah maka ce ba to me ake nufi da gausi idan da ake neman agaji a gunsa idan aka shiga cikin bala'i kamar da lake cewa amman yujibul mutsarra idza da'ahu wa yakshifu su wa zalakum khulafa'ul arab a ilahum ma Allah to ba an shiga damuwa bane Allah ke tilanta da duniya akwai wanda yake amsa kiran wanda ya shiga cikin kunci da damuwa da tsanani kuma ya yaye bakin ciki ya kawo yalwa akwai wani Allah banda ubangiji to suka ce a to shi wani ka shiga cikin irin wannan yanayi to ka kira wannan gausin shine zai kawo maka sauki to ba ka bashi wadan Allah ba kenan shine gausi shi kuma mutum ɗaya ne a tafiyar su to kuma in ya mutu fa ba za a daɗa wani ba Allah ka tsare imani to dole kaza ambatar ire-iren waɗannan yana ba da labarin su ai wani akwai karama ai wani kaza kaza kaza to wannan ba a mutumin kirki bane shi din ma kare sance shi domin a sunnar manzon Allah ko da zaka ji an kawo tarihin sahabi an faɗi wani abu da sahabi ya faru da shi na karama da Allah ya masa amma ba kan abin ake ba ba nuna cewa kuma ake yi ya kai ya kawo abun Allah bane sai da an nuna mutane cewa binsa da yake ga manzon Allah sai Allah ya masa wannan karama ko ba shi ne abin ya faru ba kawai Allah ne yasa abin ya faru wanda kuma har gobe har jibi Allah zai iya yi wa mutum haka in ya kai matsayin yana bin Allah bisa yadda Allah yake so kowaye mu Allah zai mutum Allah ya ya karɓi sha'aninsa amma ba shi zai ce zan muku kaza ba shi ma kansa idan abin ya faru mamaki shi ma zai domin ba shi ne mai yi ba Allah ne ya yi abin sanadiyarsa Allah samu dace yace wa idza ra'ata ar-rajula yamdahu ahli sunnah in kaga wani mutum yana yaban malaman ahlus sunna misal imamu ahmad kamar imamu ahmad bin hanbal ko wanda ake masa lakabi da imamu ahlus sunna kaji mutum yana bada labarin manyan turaku manyan malamai na sunna yana faɗan ilimin su da gwagwarmayar su akan tabbatar da addini wanda an sha karantawa imamu ahmad bin hanbal ya duk da irin abin da ya na ilimi da karantarwa da fatawa amma me yasa ya samu lakabin ahlus sunna imam ali sunna shine jajircewar da yi abun tabbatar da haƙƙin Allah da kuma siffarsa akan maganar Qur'ani ko haka da zaka ji tarihin sa kai kawo lokacin mu'tazilawa sun samu mulki sun shiga cikin karkashin sarki Ma'mun suka mar ishara cewa dalle abudun malaman daula kowa ya ji Qur'ani ba siffar Allah bane wai wai halittar Allah in ko mutum bai daba amar bulala a daure shi wani ma a kashe shi shi kuma ce a'a ƙur'ani siffar Allah ne aka mar azaba aka ci zarafinsa aka wulaƙantar da shi aka kulle shi kalifan ya mutu ɗansa ya gada ko ƙaninsa shi ma ya mutu haka ya tunkufa ma zama a cikin gidan fursuna da akan wannan abin guda ɗaya an yi attempting ma a kashe shi don Allah bai ɗauki kwanansa bane kwanansa bai ƙare ba a lokacin amma an masa azaba iri-iri kuma ya ƙi canja fatawarsa tunda gaskiya ke kai ko da ka canja ba mutuwa za a yi ba sami abin tsoro kuma a cikin tafiyar mutuwa ko kaƙi ko kaso mutuwa babu fashi shi sa in ka san kana kan gaskiya to ka jajirce ka jure ka mutu akai in baka mutu ma akan ba za ka mutu akan ƙarya ko ba hiba ne to kuma dai me riba da kace to haka idan kare mutum yana ambatar irin su Imam Ahmad bin Hanbal yana yabon su to ka san cewa wannan malami ne ahli sunna wannan mutumin ahli sunna ne amma dauka maka wani tarkace wani akwai wani wane ne ya yi kwana dubu ɗari da hamsin a gina ne nan tatsuniya da shirme wani shirme kawai kai ba ka da komai a duniya sai faɗar su tarihi waɗansu shirme da ba da masansa a tarihin duniya shi kan shi ubangidan tafiyar ta kuma ya karfe duka duka nawa ne a duniyar ma duka to kafin shi fa adin da aka yi a sunan adin da aka yi Allah ka tsare imanin ya ce ina miki wa ibn mubarak da Abdullahi bin Mubarak wanda aboki ne na Imam Ahmad su ne aka basha ba da labarin cewa sun ga wani dattijo na alwala ko kuma suka ga bai iya alwala ba su kuma gashi malaman sunna ne masu da'awa ne suna matasan su ga ilimi ga sunna suka ga cewa su wuce ba su ce mara ya gyara alwala ba sun ci amanar ilimi kuma su zo su marar karan tsaye a matsayin da dattijo ya aike su kuma shi ma a matsala ce ka zo ka dubi baba kaman baba da ka tabi alwala bai saboda Allah mutum ga ai ba daɗi ai abin yayi wani iri sai suka yi dabara suka ce to mu je aka ce baba san da ina barka da hutawa ba lafiya sannan ku samari kamar ka saka da Hausa lafiya lafiya baba yace baba muna jayya ne da abokin nan nawa ni na ce mar na fi shi iya alwala shi kuma yace mun ya fi ni iya alwala sai muka yanke cewa to duk wanda muka fara gamuwa da shi in babban mutum ne kamar ka zai mana alƙalanci tunda kuma ganga to alhamdulillah bari mu yi alwala kamar alƙalanci to ku yi alwala kana sai kowa ɗebo alwalin ruwan alwalarsa eh wannan ya zo ya alwala ko yawwa kamar kamar kamar kace kana ganin yadda mazala shi alwala a tsatsefi hannu ko a yi shafi to sai dai suka bambanta wannan yayi wanke gabobi so bibbiyu wannan kuma ya wanke so uku ga wannan ai duk alwala ta kai ce baba a cikin mu wane ne fi iya alwala tsoho ya shiru ya ce dab wallahi duk kun fi ni iya alwala ce baba ya ce Allah kun fi ni iya ba dukkanku Allah muku albarka kun fi da alwala haka yanzu an koya masa alwala a ilmanci to wannan shine Abdullah ibn Mubarak Imam Ahmad abokan juna ne Allah ya musu rahama to kin tana ambatar su to ka gane cewa ahlus sunna ne yace wa kadhalika yamdahu ulama'u tabi'ina idan ka ji mutun yana ambata yana yaban manyan malaman tabi'ai man ja'a ba'dahum da wanda kuma suka zo bayan su wa'annan falam annahu sahibu khairin to ka sani cewa wannan mutumin ma'abucin alkhairi malamin kirki ne dole zai baka labarin magabaci na sunna wanda ta an yadda a duniyar ilimi na sunna malamin sunna ne ba dan bid'a bane ba kowace dariƙa yake ba a duniya shi yana bin Allah ne da manzansa a fahimtar sahabbai da tabi'ai baya kowace kungiyar addini ta dariƙa kowace kala ko shi baya samandiya ba ne sakabandiya babu qadiriyya babu tijjaniya duk bayan kowace shi yana bin Allah ne da manzan Allah a bisa karantarwa da sahabbai suka yi shi kenan ka huta to ka sani cewa wannan mutum ne wanda yake da alheri ya ce li annahu ma madaha ahli sunna domin ba wanda ke iya ambatar ahli sunna ya yabe su illa wa huwa yuhibbu sunna wa tamassuku biha duk wanda yake ambatar malaman sunna to yana nuna maka alamun cewa shi mutum ne mai son sunnar manzon Allah kuma yana son riko da ita shi sa ke zuwa ya karanta tarihin manyan malamai da suka gwagwarmaya a gurin tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa haza ko ya darsar to wannan karatun zai ba mu darasi fi annabadul ikwan a cikin cewa wasu daga cikin yan uwa aw ba'du talabatul ilm ko wasu daga cikin ɗaliban ilimi yusna ala ba'du mubtadi'a suna yawan ambata su kuma yabi malaman bid'a gashi ɗalibin ilimi ne amma saboda ya karanta tarihin wani malami da gwagwarmayar da ya yi sai ta kuma ambatar abin tare da cewa shi malamin ba malamin sunna ba ba aqidar sunna ke da ita ba yana da aqida ta mutazilanci ko jahamiyanci ko ash'ariyanci da ire-iren su amma kuma yayi wani abu na alkhairi to suka gana yaya to wannan alkhairin da yi tare da cewa fa aqidar da yake ganta fita bid'a ce shi malamin in aka zo magana akan siffofin Allah da sunayensa za ka ga bai tabbatar da su yadda Allah tabbatar wa kansa ba ko yadda manzon Allah tabbatar ba kaga an samu damage kuma to suka ga yana ambata su yana bada labarun su yana kuma nuna kaman ai koyi da su to shine sai malaka cewa awa sahibil ahwa ko yana bada labarin masu malamai yan bid'a wal afkar al munharifa yana bada labaru da dabi'u da halaye yana yaban waɗanda suke masu tunani karkatacce daga barin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yanzuru ila afkarihim kuma baya duba akan asalin aqidar su wa ila ne najahati ko baya dubi akan aqidar su da kuma suka yi rayuwar su bisa tabbatar da sunna ne ko tabbatar da bid'a ne shi ba shi yake lura da shi ba kawai sun yi wani abu na bajinta sai ka gana kamba masu yana kamba masu yana yayata labarinsu yana nuna kamar kauna gare su da kuma neman mutane san su eh yace a kuna yake wa ya qafi ahlul khairi kuma sai ka samu a lokaci yana aibata mutanen kirki masu haƙi da sunna amma sa da kuma wata ɗabi'a wadda take ba mai kyau kuna gane me ake nufi za ka ga so da dama ga wani nan ahlus sunna ne aqidarsa ta tauhidi akan sunna yake ko manhida zai akan sunna ne amma kuma dabi'unsa da halaye akwai sabuwa da suke ba ba na dade ba yana yin wani abu na kabarori kamar dai karatun mu da muke kwana wajen sati biyu uku ko hudu din nan sunna ne aqidarsa amma dabi'u da halayensa aka samu mai kaushin hali ne mai saurin fushi ne mai wanda baya ba yafiya ne ba kana samu ba haka dan ba ba dabi'un sunna bane to amma aqidarsa kuma ta kudirin tauhidinsa akan sunna yake yana kan sunna to sai ga yana aibata irin malaman waɗannan da irin wannan ɗabi'a ko yana nuna kaman na ƙasa a gare su tare da ta kuma malaman sunna ne za ka galibi za ka samu duk malamin da ya shahara a hadisi in dai malamin hadisi za ka sana da zafi yana da zafi akan waɗansu abubuwan shi domin shi na ganin yaya manzan Allah zai faɗi magana ya kuma kawo ta magana a ƙasar ta manzan Allah don me za ku hiri da shi ko kamar fatawar Abdullahi bin Abbas yana magana akan aikin haji ya ce musu ai Allah ya ce kaza da manzan Allah suka ce masa ah Abdullahi bin Umar kai afwan ya ce manzan Allah da zai aikin haji ai shi ba ga wanda ya yi ga kaza kaza kaza ya yi saka ce ah to amma kuma ai da abubakar sana abubakarin sadana umar ba mahaifinka su kuma ga abu da suka kaza yanzu ina ce muku manzon Allah ya ce kuna ce mun abubakar da umar sun ce ya ce wallahi ana dabda a muku ruwan duwatsu daga sama haka na kalma ce mai zafi amma da yake nuna maka shi in ya fahimci manzon Allah ya yi hukunci akan abu to ba sa saurara kowa duk girman wannan kowa din to ba walakanta shi ake ba fa a'a za a bar shi a lokacin sai a dauki fatawar manzon Allah a yake da ita shikenan nuna lafiya ko domin shi za ta tambaye ka tun a kabarinka ba za ta tambaye kowa ba a duniya za ka samu duk malamin hadisi galibi yana da wani abu na zafi wani lokaci to wanda bai fahimci irin waɗannan ba zai ga cewa lokaci yana aibata manyan malaman sunna na hadisi saboda wannan irin halin nasu mai dan zafi sai kuma yana yaban da ririta waɗansu malamai jiga-jiga amma na bid'a ne saboda suna da wani ɗabi'u na fara'a da ɗabi'u don yanzu duk malamin hadisi ba ya dafa hira da shi da yawa ba ya hira da yawa ka zo gurin su ka zo ziyara daga wani ƙasar ku yana ga shoka taho daga nijar ka zo man ziyara to minti uku ɗi zai ba kun gama tafiyar ka na wurin da kai yana da abin yi da yawa ba zai duk a ta hira a yi wuni ana hira wai kai ba tsansa to haka irin wannan ɗabi'ar sai ga wani wanda bai mace ilimi ba sai ga cewa to wannan ai ya walakanta mutane wani mai walakanta mutane ne shi ai ba shi da fara'a ai ba shi da kaza kuma ba haka bane shi bincike da yake da karatu na jin daɗin abubuwa da ya shafi manzon Allah su su yake shagalta da su ko kullum bincike yake gano menene daidai a gaya wa al'umma saboda haka wani hirra da ku ba da hirra zai zama ka dan minti uku hudu ko tambaya zaka masa ga ganka ta a sai tunkula ma abun a gudu haka ne eh to kaza ne to haka suke ɗabi'unsu sai ga wanda bai fahimta ka ba yana suka su yana aibata su wa tanaqasu alkhairi yana aibata mutanen kirki li annahu ko yasma min ulakan anaqasan min lahum saboda yaji wayancan da yake yaban su dazu da yan bid'a ne asalin su amma suna da ɗabi'u na fara'a da kirki da waye da kaza kaza din su sun soki wayancan malaman to daga shi ma sai ya dauki wannan sukan ba ma fa sani yayi ba jin labari a gun waɗansu kawai sai rika aibata su a ibn taymiya ko a ibn al-qayyim ai wane ne kaza a shekul albani ai sai ta aibata mutane ba tare da yayi bincike na ilimi akan su ba saboda an bashi labari ba daya ko guda biyu game da su yace idza laqasa al-khairi wa ahlul ilmi wa ahlus sunnah duk wanda ina ba haka bane ko wa yusaddiquhum yana gaskata su fa haza khatarun to wannan kuma hatsari ne ka aibata malaman sunna saboda wani hali da suke da shi wanda kai baka fahimce shi baka ta ganin mai kaushi ne ko mai zafi ne amma asan aqidar su kuma ta sunna ce to wannan ba karamin sharri bane kuma ka rika yaban wani wanda yake da ɗabi'u masu sauƙi masu kaza da fara'a da kyauta da waye amma kuma ɗan bid'a ne a aqidarsa to wannan ai hatsari ne ai kuma zaka samu wani mamakin Allah duk wanda ke ƙida ba ta sunna ba za ga yana da hali mai sauƙi galibinsu yanzu ka dubi wanda ba musulmi ba kamar kiristoci halayensu da mu'amalarsu eh za ka ga suna da mu'amala suna da sauƙin hali suna nuna tausayi da jin ƙai da sauransu ba haka suke yi ba to wannan yasa ka daga yabon su kana jin kana son su a ranka saboda ai ba su akan musulunci kuma za ka samu kuma ga musulmi dan musulmi mai sallah mai komai mai kaza amma na da kaushin hali yana ƙarya yana yin abin nan ba da tausayi da sauransu duk wani abu da ke jefi da ya musulunci ba na fata an gane shi yasa mu zalla ya wani hadisi ne ban mamaki yake cewa da zai siffata siffar mutumin kirki sai ka abu biyu ne suke haɗuwa zama mutumin kirki addininsa ya zama addininsa akan sunna yake sannan kuma ɗabi'unsa da halayensa yace idza ataku wanta dauna dinahu wa kulquhu fazawwijuhu in ya zo neman aure a gidanku wa mutumin da ya kuka yarda da addininsa aqidarsa ba ta ƴan faira bace ba ta ƴan kalakata bace ba ta ƴan waye din nan bane shi sunna yake bi an tabbatar haka kaga ya ci ya ci darasi ɗaya ko to dama abu bi ake duba a gurin ba mutum aure shine aqidarsa to su kuma ku kare kuma ku binciki ɗabi'unsa haka kenan a wannan hadisin ya nuna maka cewa addini wanda shine ya kamata ya hada dukkan ɗabi'u da komai masu kirki to amma zaka iya samun ga wani ga aqida mai kyau ga addini mai kyau sai kuma ɗabi'unsa ba su san ba ba ina fata an gane shi yasa sai aka da maka abu biyu inda zaka ba mutum aure domin ka bada auren yarka kamar ka bayar da ita ne gaba ɗaya har zuwa lahirarta saboda shi mijin shi zai tarbiyyance ta akan addini na gari da ɗabi'u na gari da kyawawan hali har ana saran ta mutu a gidan miji ko ya mutu mata bayan ta riga ta manyanta ma ita ma ta mutu da ganta fa aljanna shi ke to dan ba mutumin kirki bane ba domin akwai sauri a gun juya wa ƴa mace addinin ta idan tana son mijin bayan sun fi wani kes bane mai wahala yasa dole ya ka bincika addinin sannan kuma saka duba ɗabi'unsa shi yasa manzon Allah sai ya hana a auri mutane guda biyu a zamanin yana rai kuma sahabbai ne kaga dai iya addini da lokacin sahabi tunda shi almajirin manzon Allah ne fa a gaban manzon Allah karɓi kalmar shahada da shi yake sallah a bayansa ko kullun sai ya ga manzon Allah su gaisa su yi magana yayi fatawa yi sallah a tafi jihadi amma da aka zo neman aure tace ya manzon Allah hadisin Fatima bintu Qais take cewa manzon Allah na samu zaurawa guda biyu Abu Jahamin da kuma waye Muawiya Manzon Allah ya ce amma abba jahamin fa innahu me darrabul linnisa shi abu jahamin din nan dukan mata yake karki aure shi ke me fushi ne a wanda wani hadisin daban kuma take cewa la yadaw asawan atiqi mutum ne mai wani baya barin sandarsa a wuyansa haka daga kyaka yi kaza wasu ka ce a suka fasa ka ta mutum ne mai yawan yin bulaguro mai yawan tafiye-tafiye ne to kin yi aure mijinki mai yawan tafiye-tafiye haka akwai illa ko mijinki baya nan ya tafiya wata shida wata goma wata ashirin haka illa ne ai za a samu cutarwa daga wannan ina fata an gane to dai ala ayi halin sai aka hana ta aure shi amma wancan hadisi ya fito da bayani karar cewa abin da ake nufi shine dukan mata yake me fushi ne shi sai ta kada aure shi kina mar ba daidai ba zai gaura ne ki mari ya bulle a haka sahabi ne misali kuma mai imani ne mai waye amma na ɗabi'a ta fushi yace to wa amma muawiya kuma fa innahu su'ulukun la mana lahu shi kuma muawiya baya dukan mata amma su'uluk bai da komai lusari ne baya kazar kazar baya neman kuɗi su'uluk da zaka sai da Hausa lusari ba so ku aka mamman da kai akwai matsala ne shi lusari ai kai ba matsala bane za ku hira da shi komai na hankali amma hi jikinsa yana san jiki ba zai motsa jikinsa ba bai da karsashi gari zai waye yana zaune a bakin angosu yana gasho ba wani gari ba ba da masu riba ko yana ba gasho fa wai bai da kuma sana'a wai bai da abai da bai da kusisi haka wani ya ƙarya yake ai ba bai so ya kuɗi bai so samu kuɗin gasho ba ne ai ga ruwa ana saidawa a bairo ko idan ka zo baka haibiyar ma ka ce mai tura bayarin ya baka ka tura ta ya biya ka duk ba sana'a ba ce ba ka samu mun kashewa ba za ka samu da nan kake so ai ga dako ko ina kasuwan iri iri ga abu da yawa nan dai na yi sai ce kuma wai wallahi garin ne ya daure sai kai ka daura garin da kanka ko ba da kunta ba har abada wa da kunta ma to sai to karki aure shi haka me ake nufi anan kaga dabi'ansa ba na a bashi aure bane saboda ba zai ce da ita ba sai bayani kawai eh akwai bayani amma babu neman kuɗi kuma to zai zauna da mata haka ne kawai jawabi ayi an yi ta baki labari ayi wani sahabi kwanan dubu da tamanin yana cin dabino to na ya sahabi ne to ni sahabi ya ce a ga ka tafi ka nemo abinci a ta abinci ake abu shi ne gaskiya saboda haka ai komai aiki abin duniya hudusun ne fana'un eh to ya za a yi ai talaucin nan ma ba karamar karama ba ce Allah raba ka da bala'i talaucin na karama abinda manzon Allah kullum sai ne matsari da shi kullum fa akalle nemi tsari da talauci sau biyu da safe da la'asar kullum addu'a da manzon Allah ke sai ce wa udrikum min al-faqri wan nifaqi wal khiyana wa qahr ar-rijali wa ghalabat ad-dayn kuma ka zo kana wai talauci wani wai wai wai wai wani karama ce ai ran tahin kiyama ai talakawa ne ya shiga aljanna su bar masu kuɗi da wajen shekara ɗari biyar kowa ya ɗansu da sauransu to masha Allah to amma ka gaya min duk sahabban da ka ji an ce wani ɗan aljanna ne ai ba sallah kaɗai yi aka bai aljanna ba da ransa yana duniya ka ɗan aljanna saboda me dukiya ya ciyar aka gina addini da ita dukansu babu wanda ba sadaka ya bada manzo Allah ya ji daɗin abun ya yabe shi an shakara da sadana Usman ku ya je sai wannan rijiyar da ake wahalar ruwa a madina ba yahudi in ka je sai ruwan ya ma wulakanci ba ruwa a madina manzala ce wa zai sai bishi wannan rijiyar Allah zai bashi aljanna sai da wasan kuɗi ne dai ce ina so ka sada min wannan rijiyar ce to zan sai da maka amma ba duka ba rabi ma'anar rabi shine in aka tunkin rijiyar yau ibanka gobe ibana shine rabi yace na yadda nawa ce kamar yanzu abin naira dubu goma ko dubu ɗari sai ce masa miliyan ɗaya kuma ba ta yi shi kuma ce masa kashi take so kotar da sako eh muka tattara ba ko ba yake nan ba kashi za a baka kotarin sufa aka ba shi sannan su da kuma zan ya manzan Allah yau rijiyar nan ta zama ta Allah da manzansa ita garinya ce na siya kuma na ba wa Allah da manzansa kuma ko ni ina da ɗiban ruwa a rijiyar ko yarana to zan bulayi ne da duk talaka yake bulayi manzo Allah ya yi murna ya ji daɗi ya masa addu'a ya jinji ba mai addu'a ba kirari ma yamar ya ce ma darra usman ma fala ba adal yau sadana usman duk abin da ya daga yau har ya mutu ba zai samu zalibi bagun Allah daga bakin wa bakin manzon Allah me yayi kuɗi ya ciyar ko ba yi ba ne ka yi wa kai rukun sisi kana zaune a masallaci masallacin makafa ɗin ba kuɗi ba ne fankar ba kuɗi ba ce solan ba kuɗi ba ne ta wani duk ilin kowa ba ko sisin na tara masallacin ya da ku shata filin ku zauna kaga saboda ka talauci ba abin gadara ba ne sai dai don kayi ta yi ne kayi ta yin ka Allah bai baka arziki mai yawa ba a fili to shi ne aka ta karka damu kwantar da hankalinka ina fata an gane amma ce ba ka da ko sisi ka shafa sama da ƙasa ba ka da komai la haula wala quwwata Allah karka dona mana har mu koma ga Allah ai bala'i ne ai babban jinya ne wani mai bara ya rasu yace wai talauci babban masifa kuma gaskiya fa ina fata an gane to zaka dai kaga zalla sai ya hana a aure su saboda ɗabi'un su ba su taka sun batse ba amma kuma me mutanen kirki ne ai sahabbai ne to kaga ashe kenan addini daban ɗabi'a daban wanda ya fi kowa cika da kamala shi ne mai aƙidar sunna kuma mai ɗabi'a mai kyau ta wannan shi ne ya cika ya ba Allah ba mu irin wannan ga sunna ga ƙur'ani ga hadisi ga haƙuri ga kyauta ga far'a ga yafiya ta wannan haga ai ya kai ya kawo ko to shi ne ake nuna maka haga shi kenan abu ne guda biyu za ka karka rudu don ga wani dan bid'a amma mai kyakkyawar mu'amala mai fara'a mai tausayi mai yafiya mai fito da abinci a ta kofar gida ba dai haka suke da mutane ba ya ta kawo muku tuwo kuna diba ga shayi ko da a kawo kuɗi a kawo kuɗi ta duk araba mutane shi ba zai ɗauki kuɗin ba amma kuma kan ƙirar bid'a yake to kada ya burge ka saboda ba hawan ba ai ina ba ta an gane duk kyakkyawan ɗabi'ar mutum in dai ya mutu ba akan sunan manzon Allah ba wallahi ba zai rabauta ba ya shiga uku ya lalace ya zaka duba da tarihi kawai zaki za a duniya su waye suka fi kawo nuna jin kai a zahiri ba turawa bane wani kuma galibin su ba musulmi bane wani ba da addinin ma gaba daya amma zai ce ya ɗebo dukiya ta mamaki ce a kai ƙasashen afirka a bawa masu ciwon tuberculosis kyauta magunguna shi ma wanda zai aiki raba maganin shi ma ba shi allowance kyauta ba shi kuma yazo dan baki dan uwanka an bashi wannan aikin a asibitin da yake aiki an kama gungunan ya bara kyauta an gwada patient ba lafiya ya je da result wai ya bashi maganin ya ba zai iya ba sai dai ya wahi tun hanci dan baki kenan kuma ga sallah ga salati shi kuma wancan arne ne bai san ka bai da alaka da kai amma ya ka kyauta a baka to kaga ai dai kyakkyawar ɗabi'a ba addini ba ce ta kuma ai ba shi bane alamun kana kan kirki da haka shi ba a auna mutum akan ɗabi'a kadai sai an haɗa abu guda biyu addinin sa tukunna ɗabi'ar sa na fata an gane da haka karkare yaban malami ko wani da ya ɗabi'u masu kyau sai ka tabbatar akan sunna yake kuma kada ka aibata malami ko wanda yake kan aqidar sunna dan ɗabi'unsa da suke ba masu kyau ba kamar kaushin hali yawan fushi rashin kyauta rashin fara'a in dai yana kan sunna ai ya hai insha Allah ya hai ina fata ana ganewa to shine abin da malaka kawo ana Allah ya samu dace hmm yace eh ina miki wa ahlul sunna wa madhalul afkar al munharifa ya rika kuma yaban masu dabi'u da halaye wanda suke ba na daidai ba wa tawajjuhati al munharifa yana kuma ya masu ɗabi'u da halaye da ɗariƙoƙi wanda suke mai almun harifa karkatattu ga barin daidai ya ce fa haza katsarin shadidun wannan mahatsari ne mai girma a samu mutum yana yaban mutane saboda suna da ɗabi'u masu kyau alhali kuma aƙida su mummuna ce wanda galibi ma duk mai aƙida irin wannan to da kyawawan ɗabi'u yake jan mutane zuwan kiristoci da turawa ƙasar nan suka zo arewa akwai addini sun gani ya suka to ya za su rika samun mutane arewa su ga addinin su sai duba ƙauyensu babu ruwa sai tona musu burtsatse ko kuma tona musu rijiya babu injin nika a lokacin kaga hatsi ake ci galibi to sai je kafa injin nika ba su da asibiti sai kafa musu asibiti ko duk da cizo haga anan yaga wata baturiya da ta mata biba duk duk manyan manyan manyan sababa sun santa dattijo ya ce baturiya ta faro kasar sau zauna anan diya kasar nan ba da bace iya ba sai ta kafa asibitin mission da yake nan bayan masaransu da yanzu lokacin asibiti ne wanda yake akwai kayan aiki akwai kaza za ku rika zuwa amma za ku je ku sai an muku lakta kiristanci yesu almasihu ya ce kaza waye waye kaza aka tarka jan mutane suka rika shiga addinin kiristanci haka da mutai amfani kyawawan ɗabi'u da halaye da kyauta da kaza da kaza sai ka je ka samu wanda mutum gashi musulmi dan musulmi amma shi kuma ya juye ya zama kaga ce ba a gwada mutum ko a yabe dan ɗabi'arsa da kyau sai an gane addininsa ke samu zana ce in za ka yi aure kai ma ka nemi mai addininta mai kyau ne sannan kuma ɗabi'unta masu kyau ne kar ka ji dan kaga wata falleliya amma kuma yar shi'a ce falleliya yar faira ce falleliya yar tatsina ce sai wace to na ruwana kuskure ne a daidai bane akwai abin da mutum ya shashe zama kidansa baya dainawa har ya mutu akwai eh akwai su da yawa munan ne Allah bai kasu da mun gode masa in ka dana gusanin da yawa da salo da komai iri daban-daban suna nan sai da Allah tsare imanin mu ya kuma kare zuri'ar mu kisa haga wajibi ne akan uba ya karantar da ayansa aqida ta tauhidi sun suna ƙanana su san haƙoƙin Allah da manzansa su kuma su kare aƙidarsu kar daga baya su shiga cikin wani bala'i Allah ka tsare mu yace walau lam ko yudalisuhum ko da baya zama da su amma yana yabon su yana bada labarun su yace fa hada mimma yuhadiruna to wannan shine abin da ake mana gargadi mimma waqa fi kasr minan nasil al'an wanda da yawa daga mutane a yanzu sun fada cikin sa suna yawan ambatar manya-manyan mutane masu ɗabi'u kyawawa amma kuma ‘yan bidi'a ne ko? take suna yabansu a yanzu misali da aka zo aka fara abubuwan boko da waye-waye sai ga mutum ɗan musulmi musulmi jikan musulmi ko manyan musulmi amma zo ta maka shi ai kalmas ne ka san waye kalmas wani jingine man arne ne shi bai dama akwai Allah ba kwata-kwata ma sai ce maka shi kalmasizm yake bi mana ɗabi'u da halaye da karantarwa ta kalmas shi filosofa ne shi kwamaran ne ta galata lokacin ya tara gashi ko baya yawan hira da mutane amma akwai ka'ida akwai gaskiya akwai kiyaye dokoki akwai kiyaye time akwai waye a ga yaga rudu mutane da awa na yi bature ne ai kwamaran ne amma kuma baya sallah bai dama da ita ba Allah tsare ya ce ibn abi dawudin بشر المريسيين هم اللذان أشار إلى ما على مأمون بتعذيب الإمام أحمد يتي وإن من ين جيغوجي أسكن تبيا تمو تزلاوا شيني أبو ابن أبي داود da bishir bin al-muraisi su suka nunawa suka yi wa shugaban kasa a lokacin ma'amun cewa lalle lalle ya sa a kama imamu ahmad bin hanbal saboda ya kauce wa karantar wasu dan me zai ce qur'ani wai siffar Allah ce su suka ce a in dai mutum bai ce qur'ani maganar abin halittar Allah bane to su a kaida su ko ya fita a musulunci dole sai a kashe shi za ka ma'amun ya sa aka kama imamu ahmad aka ta masa wulakanci da azaba da ɗauri tsawon shekaru to haga waɗannan su ne jigogi a fada a lokacin ya ce wa gari himna na'imma da wasu daga cikin manyan malamai na mutunci da azali an ya ƙulu bi kalƙil ƙur'an wai dole sai sun ce ƙur'ani wai halitta ne ba siffa ba ya ce sumama ibn al-mai ko al-asharat hadha min karatu ahlul dalali shi ma wannan da kake je da ake ta masa asumama ɗaya daga cikin manyan malaman bid'a ne ko mun jingime man sheshi ne na bata ba na addini ba ba sunna yake tafi a kanta ba zai ta koya mutane ne cewa ga wata addu'a zai baka in ka faɗa kafa ɗaya to za a baka ladan annabawa guda dubu saba'in to don Allah za ka je kai sallah da za ka kai sallah wani fa ya karɓi bashin wani mutum ya riƙe yayi bashi ya hana ya ta fama ya ta fama a ƙarshe ce kawai na barka da Allah sai Allah ya ce ka ni tausayin kai ma nake ji ai yace ina fa da wata addu'a da nake da ita in ni addu'ar fa a kanka in muka tafi lahira kai ne malaka mun ci saboda an karantar da shi haka kuma ya da hakan kina ka da mutum ya fito akan mumbarin su fa zai tafi su aikin da suke fa matsayin su a gun Allah sai sai ya ce maka sun wuta ma aljanna su su sun wuce a ba su aljanna haka zai faɗa kuma abu kowa yana ji a duniya to dama kuma ai alahira gida biyu ne ai fariqun fil jannati wa fariqun to ka gani sai ce maka wannan abun da kake faɗa a shari'a in mutum ya faɗa kafirci ne amma a haƙiƙa ba kafirci bane haka suke ce mutane su ne yan haƙiƙa su ne ‘yan faira su ne ‘yan duk wanda ka duk waɗannan abubuwan su ne wa lantar kawai Allah ka tsare imanin sai sa ka bi manzan Allah kaɗai kai zaman ka lafiya shi kaɗai ya ishe ka sallallahu alaihi wasallam to ya ce wa abu huzailin alkallafu min kibar da mutazila shi kuma wannan abu huzail ɗin nan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mutazilawa ne hishamun alfurdi min ko mubtadi'a shi ma dai daga cikin manyan malaman bid'a ne mu'tazilawa ne gaba ɗayan su daga cikin sa ka samu masu tafiya kan ce babu wani littafi da za a yi dan ba Qur'ani ba su ne ɗan kalakata a yanzu su ne ɗan tatsine su ne ɗan duk da abin da kake ji duk su ake duk su ne duk mu'tazilanci ne wannan aqida yace qawluhu aw wahid min atba'ihim wa ashiyaihim fahdarhu idza ra'aytahu isna ala ahli sharri duk wanda kage yana yaban malaman sharri ko mutane wanda suke masharranta ne walil inhirafi masu ɗabi'u na kaucewa sunan manzon Allah fa hadar minhu ka nisance shi ka kiyaye shi ba kai bashi yace qawlu fa inna haula'i ko kanu ala riddatin yace ai ba'aduhum murtaddun da yawa daga cikin su ce sun ma bar musulunci domin duk mutumin da ke da aqida a ran cewa duk wani littafi ba qur'ani ba kafirci ne haka ya bar musulunci wannan saboda ya ce duk sakon da manzon Allah ya kawo kenan kafirci tunda shi ne hadisi ya na fata an gane ya ce wa huma imatu jahamiya su ne manya-manyan malaman jahamiyawa wal mu'tazila da mu'tazilawa alladina ko ta'ammadu wanda suka yi da gangan fa mukalafatar kitabu wa sunna da gangan suka saba qur'ani da hadisi da gangan suna sane da ilimi suka yi wala suna sane dan neman kawai bayani da neman shiga agun sarakuna da neman tara jama'a ne kawai shi me zai faɗa a fahimce shi a yi kansa saboda ka sai nemi shari'a abin shahara ta hanyar kawo abin da ya saba wa hankalin mutane dama suka ce larabawa khalif tu'raf ka saba daga abin da aka sani a gari to yanzu a san ka a duniya yanzu ka kawo wani abu wanda ba a saba jinsa ba yanzu za a ji labarin ka gama duniya bari yanzu zamanin wannan tsurkun na wayoyin nan ko gashi na mutane sun haukace saboda wani bala'i da aka cusa musu wai idan kana da wani feji kana saka wani abu ana following ɗinka ko ana lakin ɗinka za ka na samun waɗansu kuɗaɗe saboda neman wannan kuɗin sai ga mutum ya mai da kansa mahaukaci ɗazufi wani shi kasa fa yana wani abu na hauka aka kama shi aka rirriƙe shi da mai ɗaukansa kuma kuma gana yana bidiyo yana bidiyo a bayansa aka tafi da su suke magana ai su ƴan kwamidi ne suna kaza kaza kaza kaza kawai tiburan kana gani kawai mahaukaci ya zazzara ido yana wani abu na hauka wai wai dan duk wanda aka daura wani abu na kalla a TikTok ɗinsa ko a wani shafin na wani abu ba zai samu followers zai samu likes to da rika samun wani kudade to da mun ne hadafin ka kana musulmi kuma ga hanyoyin samun kuɗi bila adadin amma kai baka so ka motsa jikinka kuma wannan da kake hauka ne ma ko yanzu mai mutunci banda ma al'amari ya lalata al'umma wannan zai je nemi aure a bashi sai da gidan yan banza yan uwansa amma ba zai samu ƴaƴan masu mutunci ba amma da kida ma shi ma uda ne zai je gubiye zai ba abu ne mai datti shi yasa zai ba su da matsala Allah ka tsare mu da zuri'ar ka gani kyau dan su samu kuɗi shi ba ruwan komai zai iya yi yanzu kalli abin da masu yin dramami suke ai za ka ga abin ma anya suna da hankali me manufar wai kawai samu kuɗi ba ka tunanin ƴaƴanka a fi labari a kanka ba ka tunanin babanka da ya mutu ko mamarka da ta mutu a ce wani ɗan gidan wani ko ɗan gidan wance kai ba ka tara wannan da babanka wannan abin ya za ka yi alfahari da shi kuwa ko ba shi ba ne Allah ka tsare imanin duk mai manufar zai samu kuɗi ko ba za a samu kuɗin ba in ba ka samu wahalar ne ko nasara ma ce wai more money more problems eh kuma haka ne ko na halakka samu kuɗi kana samu ai wahala ke shi a wurin sa bare kuma kuɗin banza na banza sai a saka maka bala'i a saka maka san wata mata masu irin gyamban da masu shafa shafan masifan mai kwaɗe dubu hamsin kuma ya kasa mata dissati eh mana mai sun da fata in ba ta haba kuma ta zama dodo Allah in ta kisha fahi a satin sai ta fahimtar da kala ko kuma allura da ake musu ya ɗaya dubu kaza kuma kai za ka biya ya tana wani wari kai da manyan tararika ko dole sai kasiya kuma sama jaraba santa kaman ka mutu na ganta kaman ka kaman wata mai zaka ce ma ka sani Allah ka tsare imanin so kaidar Allah duk wanda bai bi Allah ba sai Allah tsora masa wani ukuba da zai rika bautawa a duniya dama a duniya ba a zaman banza ko ka bi Allah da manzala ka samu daɗi ko kuma ka bi shaidan da bala'i kina laka cewa wa man ya'shu an zikrir rahman nuqid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin dole a sama wani kana masa biyayya in ka ibin Allah da manzansa sai yasa gwara ka bi Allah da manzala ka samu nutsuwa a zuci ka samu lada a duniya ka da lahirarka Allah ka sami haka yace fa inna haulai kanu ala dinin ko aw ay ba'dhum eh haulai la shakka fi kufrihim duk mai irin wannan aqidar wanda da gangan ya saba qur'ani da hadisi da gangan dan neman duniya ko mutumin da zai irin waɗannan abubuwa na kuma da gangan yana sa dan ya nemi duniya ayi dariya ya wani abu ba gaske ba ya yada sun kai samu kuɗi ai abin sa akwai jin tsoro a cikin ƙarshen lamarin sa mutum ya fito ya faɗi wani abu na batanci wa saba wa qur'ani kai tsaye ko saba wa hadisi kai tsaye kuma ya sani fa shi malamin duk wanda kaga a yanzu kai matsayin malami in dai malamin gaske ne ba irin wayannan in sanar midiyan ba fa ba irin wayannan sishil manya wannan matasan ba fa malamin gaske da tijo wallahi abin da yake ke da gangan yake yana sani ya san akan bata yake wallahi amma me saka shi ya nemi shahara kuma ya samu shahara to yanzu ba zai iya dawowa kuma ya bar aqidar ba bai isa ba zaka dan Allah ya mar uquba sai Allah bar shi akan haka ya san a batan yake kuma zai kummace mutu akan batan domin da kunyar duniya a gurinsa wadda ta lahira haka ne haka ne mutumin da ake zaka ji ana zai ce maka ya faɗa ya faɗa a duniya kowa ya ji cewa salatul fati ta qur'ani sau dubu shida ko mai ilimi ne kuma da qur'ani aka san shi asalin sa ai ya san ƙarya yake yi ba dan da kan ba mu fatin sa kawai yake faɗa qur'ani fa wanda ko kai waye duk bai wanda Allah ma sai ka fi shekara yi baka da sai shi ko kai waye duk ilimin da ko kai wanda Allah ma wanda ka san canza Qur'ani a shekara daya ka bi tarihin ba haka bane Allah Qur'ani ya ga ya wuce haka ka san Qur'ani da gaske har da irin 60 dindi a shekara daya zai wahala baka san komai ba daga yanzu ka fara shekara daya ka da shi zai wahala Qur'ani ya wuce haka amma ce wai ga wani abu guda ɗayan ka faɗa wai ya fi shi sau dubu shida kuma ya faɗa ya yayata gaya wa biyansa shi fi da yake faɗan wallahi ya san akan ƙarya yake amma bai isa a ƙaryata ba saboda za a bar bore za a la'ance shi kuma shi abin da baya so kira za a kware masa baya da haka wannan shine su irin waɗannan malaka cewa to la shakka fi kufri babu wani shakka akan cewa su suna kan kafirci domin duk wanda ya karanta qur'ani da gangan yana sane ko hadisi da gangan yana sane babu shakka ya zama ya shiga layin kafirai masu karyata annabawa da kuma karyata maganar Allah Allah ka tsare imanin yace ammal muqallidu minhum amma mabiyansu muridansu masu biyayya gare su ka duba fa'alin suna fa inda su kuma za ta yi musu kafirai ba kun gane amma manyan malaman tafiyar da suke yin abin a bisa ilimi to su suna layin da ba na daidai ba amma mabiyansu atba'ihim muridansu su ba za ta musu kafirai ba saboda zahirci kawai yake dama an hana shi karatu an raba da qur'anin ma tun daga taka ta masa kaga ga wannan satan karin kai kafa daya ya fi sabar qur'ani dubu shida to dan Allah dan me da je katin qur'ani naka ba je katin qur'ani ba to bai san qur'anin ba gaba daya bakin qur'ani karanta bai iya bai sani ba bare kuma fasararsa na fasa an gane to bari kuma zo maganar hadisi dama su a makarantunsu ba a karantar da hadisi sai dai hirar tatsuniya a baka labarin wani sufi ya hau kan rana ya yi wane ne haka dai kawai azaba wahala eh man taka ne kawai wani wani wane ne shekarar shi dubu ɗari bakwai da sama sai mai na ruwanka da shi ba haka kawai Allah ga dama ba yanzu ka fini shekaru kokari kai haka kawai Allah ga dama na fi ka shekaru kokari nayi babu aiki na a cewa bakin ka haka kawai Allah ga dama sai zai abin gazara da wani shekara ka ko wani waɗinka duk babu abin gazara ce yayi to haka wannan shi ake irin waɗannan malaman suna cikin danja amma mabiyansu da an riga an raba su da ƙur'ani an cuce su su ba za ka ce musu kai tsiga fure ba ya ce aladina ta'ammadu mu kalfatul kitabi wa sunna ko haka ne ni ina gana tsallake gudun ne ma ya ce amma muƙalladihim ko eh minhum fa yau kuma alaihim biddalali su sai da ka ce musu kabatattu ne wala ya ku wala menene ya kuma alaihim bil kufri ba za a ce musu kafirai ba sai da ce su batattu ne maridai masu bin wa'annan irin manyan shekunan manyan malaman su ba za ka ce musu kafirai ba sai da ka ce musu me batattu saboda suna yi wa malaman wani bakin biyayya ta rufe ido baji ba gani shi kawai shehun sai yake gani duk wanda ba shehunsa ba shi ba komai bane ba kowa bane kuma haka a koya masa saboda suna da wani irin taktis suna da wani abu ne tun amanar mutane yanzu mutumin ya zo ce maka wa man yuhibbu ni wa man yarani fa innahu me sai da firdaus bila buhtani kaga ai ya tuce ka ai kaga ya halaka ka kalli kowa wa duk wanda yake kaunar sa da wanda ya taba ganin sa dan aljanna firdaus ne to haka zaka waye gari ne ba wanda kake so a duniya sai shi zaka ba zaka ji maganar kowa ba bare ma ka ji maganar ka ɗauka bare kuma ka so mai magana kai kawai maganar da shi wannan ya faɗa ka tabi dib dib dib shi kuma tunda ya kama ka sanan to sai kuma ɗaura ka a kyakkyan ɓera sai halaka ka kawai shi kenan to wannan shine cin amana da suke mutane Allah ka tsare mu ko kuma za ka samu wallahi wani abu a wanda zai baka mamaki duk malamin bid'a duk abin da manzon Allah ya kawo ya tabbatar da shi shi kuma sai ya kirkiro aka san na manzan Allah kuma sai ya haƙira mutane su aikata nashi su bar na manzan Allah manzan Allah garin da ya ra'ina su ya sunan garinsa garin manzan Allah ina ne shi ma ƙiƙuna ya ce sunansa Madina manzan Allah ya yi masallacinsa a Madina aka binne shi a masallacin saboda ba masallacinsa ba ne gidan shi ne ya a lokacin shi ma ya je irin wannan kuma haka ba ne kuma ya halatta a je a yi ziyara sosai kuwa sosai sosai kaga duk abin da manzon Allah ya kawo sai sun kawo akasin sa dan su raba ka da manzon Allah ka kama wannan hanyar takan hanyar shirman ka je ka shiga bala'i Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin yace fali zalika yace ta yi bane lahu to ba za ka taimare yana kafirci ba hatta yi bayyana lahu har sai an masa bayani an samu malamai da alƙalai na daula zaunar da su musu bayani cewa wannan abin da kuke yi fa ba dare ba ne kafirci ga dalili ga dalili ga dalili to an mar bayanin duk duniya da ya kamata ya fahimta sai ce eh shi dai ya ji amma dai shi yana tare da malaminsa har mutum ce shi dai ko malaminsa an saka malaminsa a wuta to shi baya san aljanna a saka shi ma a wuta gun malamin nashi haka suke faɗa ko kunya ba sa ji kuma zai faɗa duniya kowa ya kalla kowa ya ji ba suna faɗa ba sai ce shi duk inda malamin sa yake shehunsa shi ya yadda ya zauna a gurin baya san aljannar Allah ko da kome duk abu da ke ciki in dai malamin sa baya ciki ya kwammace a kai shi wuta in a can malamin na shi yake kaga wani shine asalin bata ke shine mummunar wila'a Allah ubangiji ka tsare imanin wannan irin kaunar kuma manzon Allah ka yalata ayo ita amma duk wani da ba manzon Allah ba ana daura kaunarsa ne a bisa shi ya yake tafiyar da ku akan hanyar manzon Allah ya kauce manzon Allah sai ku ba shi hakuri ku rabu da shi ku kama manzon Allah ku tafi kayan ku ku ce mar sai ya zo kawai Allah ka tsare mu ya ce ko ina ne amma immatuhum amma manyan malamansu wa du'atuhum da masu wada a cikin su fa hum yarifuna ma hum alaihi min dalali su sun san cewa suna kan bata duk masu ilimi a cikin su mai yin tafiyar da ilimi ba da zahilci ba wala sa kan bata yake a mutum da ya ce maka ya halatta ya bar sallah kwana 40 ai wannan ya san shi ma kan bata yake sallah ce mu aqidan mu ta sunna Allah baya yafe maka sallah komin yin da kake indi kana da hankali sai dai in baka da hankali shikenan Allah kuma sai ya dauke maka ita amma mutum ya kwararratse an yi hatsari an masa daure daure a jikinsa Allah ya tsare wajen guda goma sha wani abu in dai zaka daka ce masa ya jiki ya ce maka da sauki ya san waye ya zo ya san waye ya tafi yana kwanta ga dan asibiti ba sa kasa to dole sai ya yi sallah saboda muhimmancin ta sai Allah ma ya kawo kayi ta kaza in ba halin kaza ayi a kaza in ba halin kaza ayi dole ne sai an yi ta wasu suka ce sun yafe ma ma sallah in kana bin aqidarsu a sarrafa ka da Allah ita ce fa abadda ba a turo ma malaka ka manzon Allah ba dan muhimmancin ta sai zaka ga timin zala zuwa saman saman bakwai fadar Allah tukunna Allah ba ya sallah da da bakin sa mana suka yi magana da Allah ba shi babu wani malaka tsakanin su amma a zuwa ce an raba ka da ita to kuma yake na raba ka da addini ai da manzo Allah zo Madina me fara ginawa masallaci kan gaje Madina mun karanta a ina zauna uba me fara ginawa masallaci saboda nan ne ake gyara zuciyar mutum duk wanda ya ɗabi'anci da yin sallah to zaka samu duk aikin addini baya masa wahala duk wanda ɗabi'anci da sallah amma duk wanda sallah ta baya yin sallah yadda ya kamata za ga duk aikin addini ma shi yanzu ba azumi na kusa ba wasu suna murna wasu suna bakin ciki wallahi Allah yanzu wani bakin ciki kadan ya kusa bakin ciki kuma na gaske kamar ya mutu amma wani tsoro yake kare faɗa a cikin mutane a tai masa hi'ar ne amma yana cikin ire-iren su ya rika zagi kenan da faɗa wani irin masifa ne a hana mutum cin abinci tun daga safa wallahi wallahi wallahi ka zai faɗa maka wallahi zai faɗa maka wani ka ce shi wallahi inda za a biya fansa azumi ko dubu ne zai biya ƙwarai kuwa to za ni to kaga amma wanda kai fa murna kake ma azumin zai zo kowa kaga Allah mu musamman ma mutum yana jin daɗi azumi ya kusa zuwa kuma da za a yi azumin a cikin rana ma ka duba sanaka na corona nan fa ga rana ga mutum ta ga waye ga talauci ga me amma daga an sha ruwa kaga kamar yanzu kuma gari ya kare sabon rayuwa ka manta azumin da kake azumi kuma kana tunanin na goben Allah ya Allah ka ƙara mana imani Allah ka tsare imanu da haka ma yake cewa to su wa'annan malaman sun san suna kan bata yace fa lidhalika hukuma alaihim bil ne bil ridda sai aka masa hukunci cewa sun yi ridda su malaman amma wa yake wannan hukunci sai alƙalan musulunci yace qawluhu wa tarku hadha ar-rajul ko kabar wannan mutum alladhi zakarahum bi khairin la tagtar bi madhi hadha ar-rajul karka damu da yabo da kambamawa da duk wani mutum yake waɗansu malamai ba na sunna ba alladhi yusna alaihim da yake yaban su wa yamdahuhum yake kuma yaban su ne yake kamba masu sarka damu ka san naka yake ai shi huwa ne shine wata rana ana zaune gari ya ana cikin rani an rasa ya za a yi kawai sai sai Allah ayi ruwa kawai sai ga ruwa sha haka suke su ta ku labarin waɗansu mutane ba za su ce maka zamanin manzon Allah ba ba za su maka manzon Allah ya ce ba sai ta baka labarin wani kuma wani abu da zai baka mamaki ka gane cewa an raba ka da manzon Allah duk wanda yake akida ta faira wallahi shehun dariqas ya hamar manzon Allah a ransa wallahi ya fi kaunar shehun sa sama da manzon Allah yana in zai waƙoƙi guda 100 to guda 99 dan na shehun sa ne ba na manzon Allah ba har da cewa waƙafa a musulunci ba wani abu ne kyau wace amma a hakan ma shi shehunin zai waƙoƙi shehu wane ne mai karamomi a ta magana shirme kawai Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin yace qad yakunu fi hadhihi dalali kisalun tayyibatun zai yi a samu mutum banza mai aƙidar kafirci ma amma akwai halaye masu kyau abinsa daga kirista ba mu ba misali shi ba ga gaskiya ga tausayi ga jin kai ga kamewa ga waye ga waye ba gaskiya ba galibin su amma ai kunya labje ne in ya samu dama a kanku ko musulmi to sai ya kisa kun ba addininsa kun bar addinin duk da zai samu dama a kanku wallahi sai ya raba ya kokarin karya addinin amma kuna zaune da shi a guda ga tausayi ga waye ga kyauta ga kyaliya ga kamewa ga menene sauransu a duk wannan haka na banza ne kawai amma wanzu wanda samu aqida ta sunna a zuciyarsa duk irin yadda zai zama akwai abin da ba zai iya aikata ba na fata an gane za ga hatta mun sha ga misali ko a cikin tantire yan ta'adda zaka samu duk wanda ka samu ka dan malam ne a cikin su zaka hi daban abubuwan sa akwai sauki sauki akan wanda hi tantiren dan iska ne a cikin sa akwai abubuwan da mu za su yasa ga suke yawan shan kayan maye saboda ture masa wannan imanin ya rika jin shi zai iya komai amma a normal sanin yake akwai abin da ba zai iya yi ba saboda ya gaji ɗabi'u na musulunci masu kyau a gunsa wanda wannan ne yasa ga duk wanda yake zai zo arewacin Najeriya zai rika mamakin rayuwar mutanen arewa ko saboda musuluncin ana ta tsadar kaya ka je sayan kaya a ce ya ƙara kuɗi amma sai ka ce in kana sayan kwano ka sama ka rabi kuma a ci gaba da rayuwa in ka tafi kudu ba haka suke rayuwa ba kullum a cikin harazin suke da masifu saboda babu addini a ciki kuma gashi har Allah karɓa duwar mutane ma fara kaso cin kayan abinci muna roƙon Allah ƙara kawo Allah ƙara kawo don kisarsa dama shi kaɗai ne mai ɗagawa ko mai sauƙewa muna roƙon Allah ka sassauci don kisarsa kuma ya sa albarka a cikin rayuwa har illa masha Allah yawa yace ila ko ina ne lakin annabru ila ma indahum min ad-dalali abun lura abun su shine ka kalli asalin aqidar su kar ka damu da kyawawan dabi'un su sun zauna a unguwarku sun yi masallacin su suna fito da abinci ana ci ana fito da shayi a gyara guri ana ta fara'a da mutane sai zan ba haka take da kasan wasu ƴan mafiya sai ka kadan mutane sai sun zo jikin su da kyauta da waye kaga sun tara samarin unguwa a guraren su yasa kowa ya rika ɗansa ka koya ɗanka sana'a tun yana ƙarami kar ka bar shi zama banza ba shi da abin yi sai kaga wani a ƙarshe ya janye ka ya ɗaura shi a layin bala'i kafin kanka da shi shi kenan ƙarshen ta ma sai da a mutu haka ka koya ɗanka nema da tattali tun yana ƙarami kuma ka da kai babansa ne ka ɗauki nauyi irin na uba tun yana ƙarami tun ka faɗa zai ji ya sa ya san cewa duk abin da uba ke wa yayansa kai ma kamar amma kai ma ka zama dan tamore ba ruwanka da shi ka rabu da shi sai bayan yayi nisa a fara kuma ka zo ka sai da ta da dawo sai da ku rabu da shi sai da ku yi bara'a da kare shi Allah ka tsare imani mhm ina yace falaktaru bi kasatin min kasal khair kada ka rudu da dabi'ar nan kwaya daya daga cikin dabi'u da halaye kwaya daya ta gari na alkhairi shi yana da fara'a ai su masu kyauta ne ga yawan ihsani ga yawan kaza ko daga gaisuwa ma sai an yi wani haka ana wani kaza kaza duk karkata da hankalinka sunna wannan ba shi bane sunna ba shi bane kuma abin da yake akwai na fata an gane eh a ganka ana wani ya sayyidi ya dalalu dini waye a tutawi to wannan da shiri ne kawai shi kawai ga gundi ko ko cewa kai kawai sunan mutum da yake ba ta ba komai bane a musulunci dai ne wannan yace wa na ne وتكفر عن الكسال الكثيرة من الشر كرك الوجود حالي قايا da yake nunawa na alkhairi kuma sai to karab kana ka gafala da munanan dabi'u da yawa da ya kunshe na sharri ya lika hoton gingimimin wani malamin sa kofar gida yana rai cewa zaman hoton a gurin yana saka albarka yana kuma tun kuɗe sharri kuma ya shimfiɗa kuma kuma kuma na kofar gida a gaban hoton to kaga ai ya tinye ka a tari a tafiya ko kaga ya tafi da kai ai in ka gidan wannan karkaje kusa da su ba ruwanka da shi kyau kamar daga nesa suka ka wuce shi kyau Allah kiyaye ya ce wa hadiya adan ko hikimatun azima wannan ma hikima ce mai girma li anna ba'dun nas yaqulu mutane suna cewa wasu daga cikin su fulanun indahu karu yace kai ai wani mutumin kirki ne walau kana munharifan ko da mai dabi'a ce da aqida ce mummuna da wanta bar sunna la khaira fihi to ku babu alkhairi a cikin mutum in dai aqidarsa ba ta sunna ba ce kawai mun halinsa mai kyau domin ƙarshensa menene ai halaka ne ina fata an gane ya ce kama na sahiba sunnatin kamar da shi kuma ahlus sunna walau kana indahu sharrun qalilun dan yana da wani dabi'a mara kyau guda daya ko guda biyu na mutum ne mai fushi mutum ne mai kaza amma ahlus sunna ne falzimhu wannan kai mu'amala da shi babu da amma kamar afuwa ka rabu da shi dabi'a ce kan haka tun daga shi a cikin sahabbai zamanin manzon Allah ga wasu nan mun faɗi tarihin su kadan halin su ne haka haka aka zauna kuma aka cigaba da rayuwa da su yace li annahu sahiba sunnatin sahiba sunnatin saboda ahli sunna ne abin nufi ne zama da mutumin kirki mai bin sunna ko da ɗabi'unsa akwai na ƙasa a ciki ya fi alkhairi akan alaƙa da ƙaunar mutumin da yake da ɗabi'u kyawawa amma addininsa mummuna ne na ba ta an gane kisa akan wannan wajibi ne akan uba in yana da 'ya'ya mata zai aurar da su to dole sai ka binciki mai neman auren 'yar taka mai aƙidarsa wannan alhaki ne a kanka wajibi ne a kanka da yawa an yi aure daga baya kai ka ga ta gudu ta ce aina masa yana yin wani abu da ba na musulunci ba ko baya ma sallah wala akwai da yawa ki baya sallah a ga ba za zauna da shi ba kuma ko kuma sai yana da aqida cewa shi ba zai neme ta ta gabanta ba sai ta bayanta kuma sai karanta mata wata aya a baibai ai Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum ko haka shi kenan idan ba ta samu tarbiyyar addini ba sai ta haƙura ta zauna ya ta mata luwaɗi ta samu kuma jinyoyi a ƙarshen rayuwarta ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske sa wajibi ne iya kantar da 'ya'yansu dole kai yarka bayani ba wani maganin kunya nan wannan shi yin bayani shine kunyar ma rashin yin bayani shine rashin kunyar duk kunkure ta gabata wani kawai sun ke tafi ta lalata rayuwarta baka sani ba haka ai an samu matsala kenan yanzu mutum take tambayar malami ita ba ta san cewa ana wankan janaba ba kuma ta yi aure wajen shekara ashirin sai daga baya wata ta zuwa azi a wani malami yana magana wankan janaba ita ta ɗauka cewa wankan janaba sai wanda ya zina ne yake wankan janaba to yanzu yaya sallata shekara ta kuma ashirin da aure ta zo nan damejin ya za ka gyara shi to laifin waye laifin iyayenta ne tukun na fast iyaye ne dole ka ɗafa yanka bayani kawai in ka gada nauyi ka saka bikin tabaro kai mako ki wasu bayani kawai amma wajibi ne ka yi bayani dole ka yi bayani don ka tsare imaninsu ka nuna musu Allah da manzan Allah ila ka ce a yi dariya a lokacin amma ya fi kwakwalwata kuma shi kenan to haka zance ya kare amma muna rayuwa mu ba ma san karatu ko ba ma karanta da 'ya'yanmu da matanmu to wani irin sunna kenan ita kuma sunna karatu ba hidin sunna ba kuma ka yi aiki da abin da ka karanta din ka karanto ka je makaranta kuma ka yi aiki da sunna da aka faɗa maka ne shi ne sunna fa Allah ka tsare imanin wannan kuma shine zai kawo ƙarshen karatunmu in Allah ya yarda goben Allah sa mun tashi lafiya muna raye ba za mu yi karatun sharhu sunna ba saboda mun gama gaba za mu yi jawabin da muka saba duk shekara akan azumi da yake fuskantar kamar da an sani dama ibada ce da take mai wuta sau ɗaya ta a shekara to kuma haga tana buƙatar a ce mutane jawabai in lokacin ce ya zo ta yadda kaga ga sallah da kusan so biyar ake a kullum amma da za a yi ta jawabi akan sallah kullum sai ka samu wani ilimi guda daya da da baka san shi ba to bare kuma azumi zaka goban Allah ya samu tashi lafiya muna raye Allah ya raya mu ya bamu lokaci to za mu yi jawabai ne akan azumi da kuma hukunce hukuncensa da abin da ya kamata mai azumi da kuma abin da bai kamata yi ba da waye zai yi azumi waye ba zai azumi ba ko kuma in bai azumi ba wane ne hukuncinsa kaza wane ne hukuncinsa kaza musamman kisu din mata da ake fama da shi da 'yan mata ƙanana da dai ire-irensu yarinya karama shekarar ta goma sha ɗaya sha biyu kuma tana jinin haila ba ana samu ba yanzu to kuma ya za ka mata ka sai ta ta adami talatin ne ba ɗaya ko ya za a mata ko ya sa ku da ita kuma ga ta karama ko ba haka bai kuma amma tana yin jinin al'ada to menene ma balagar ya mace jinin al'ada ne ko kuma wani abu ne ba shi ba to dukan Allah ya sa muna rayuwa gobe dai za mu iya bakin abin da Allah ya ba mu iko muna roƙon Allah ɗora ma kan daidai ya sa kuma faɗi daidai subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم